بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar muna sha takwas ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar allah ya haɗa mu a wannan masallaci na marigayi babanmu alhaji baba tireda allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ji ƙansa bayan haka muna wa babban malaminmu kuma babanmu a shek shu'aibu adam hafizahullahu tabaraka wa ta'ala marabalale da halartar wannan zama namu domin ya sa mana albarka haka dukkan sauran yan uwa shugaban kwamitin amintattu na wannan masallaci da shi babban limamin wannan masallaci da sauran duka yan uwa duka muna wa juna barka da warhaka yan uwa masu albarka an ba da maudu'i wanda yake mai faɗin gaske kuma lokaci bai da yawa saboda haka kai tsaye za mu tafi zuwa ga abin da ya kamata mu gabatar in Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mun iya kammalawa duka abinda na tsara zan yi magana a kansa gabaki ɗaya gaɓoɓi huɗu ne gaba ta farko me ake cewa fitina domin an ce matsayin musulmi a lokacin fitina abu na biyu shine wasu siffofi keɓantattu da fitina take da su waɗanda za su taimake mu a wajen fahimtar ita fitina na uku nau'ukan fitina na hudu ladubban musulmi a lokacin fitina wanda a nan babban aikin yake gaba ta farko kamar yadda muka ce me ake cewa fitina babban malami al'imamun ragib al'asfahani a cikin littafinsa mufradatu alfazil ƙur'an ya ce asalin fitina shine idhalu zahabi annara litazhara jaudatuhu min rada'ati asali idan balarabe ya ce alfatinu wadda daga nan aka samu alfitina shine a samu zinariya wacce take ƙasa wato wadda aka haƙo ta daga ƙarƙashin ƙasa sai a je a jefa ta a wuta domin a tantance kyanta da kuma rashin kyanta duk abinda ba nata bane na asali ya tafi abinda kuma nata ne na asali ya tabbata wannan asalin fitina ke jefa zinariya a wuta kaga daga nan mutum zai gane cewa ashe fitina wani abu ne wanda yake da hausa sunansa tashin hankali shi yasa ake cewa jarabawa a gwada mutum sai a ce masa fitna al'imam ibn hajar a cikin littafin safatul bari ya ce asalin fitina gwaji domin ita kanta zinariya gwada ta ake yi domin a tantance mai kyanta da mara kyanta daga baya sai aka zama ana amfani da wannan lafazin na fitina a game da abin da jarabawar ta haifar in aka jarraba mutum to abin da jarabawar ta haifar daga baya sai ana kiransa da fitina sannan dukkan wani abu da ran ɗan adam baya sansa to ana ce mishi fitina kafirci fitina in ji ibn hajar zinibi fitina ne a kama mutum a ƙona shi ko a ƙona masa dukiyarsa fitina ne mutum ya aikata wani abin da zai bar abin tarihi mara kyau fitina ne mutum ya zama yana aikata fajirci fitina ne da makamantan waɗannan dukkaninsu a shari'ar musulunci kamar yadda za mu gani ana kiransu da fitina Allah ta'ala yana cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kuma muna gwada ku muna jarraba ku da alheri da sharri dukkaninsu a matsayin gwaji kuma duk an gama gwajin nan da wanda ya ci gwajin da wanda bai ci ba to wajenmu za ku dawo Allah ta'ala ya sake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin yanzu mutane suna tsammani kawai su ce sun yi imani da baki su faɗi da baki sai a kyale su ba tare da an gwada su ba a'a ai an jarrabu waɗanda suke kafinsu domin Allah ta'ala ya tantance suwaye masu gaskiya a imaninsu suwaye kuma makaryata a imani yan uwa a takaici fitina wata abaci da take tafiyar da imanin mutum ko ta tafiyar da tsaransa ko kuma ta raunana su duk abin da zai tafiyar da imanin musulmi to sunansa fitina duk abin da zai tabbatar masa da aminci da tsaro da yake ciki sunansa fitina hakanan idan wannan abin ya zo ya raunana imaninsa bai tafiyar da imanin duka ba to shi ma fitina ne hakanan duk abin da zai zama ya raunana tsaro da aminci da mutum yake da shi to shi ma sunansa fitina wannan a takaice ke fitina abinda yake sauka ga ɗan adam ya tafiyar masa da imaninsa ko ya raunana shi ko ya tafiyar masa da tsaransa ko amincin rayuwa ko kuma ya raunana amincin da tsaran nau'ukan wasu siffofi na musamman da fitina take da su malamanmu suna cewa fitina na da wasu siffofi na daban abu na farko annaha tadhhabu bi uqulil uqala idan fitina ta zo tana tafiyar da hankali hankulan masu hankula kaga mutum mai hankali fitina ta rikita shi fitina iyali kawai sai ta rikita mutum fitina yaya sai ta rikita mutum na biyu annahu la ya'lamuha illa ulama ba waɗanda suke gane in fitina ta doso sai masana Allah al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa al'alimu yara alfitnata wa hiya muqbila wal jahilu la yaraha illa wa hiya mudbiratun qad akalat fitina malami na Allah shike gane cewa abu kaza fitina ne amma jahili baya gane ta sai ta ci ta cinye shi ta juya za ta tafi sai ce a ashe fitina ce to sai fargajaji Allah ya raba mu da fargajaji sifarta ta uku anna man ashrafa ilaiha istashrafathu duk mutumin da ya jefa kanshi a cikin fitina to za ta hau kansa a kishiyar haka wanda kuma ya tsama kansa bai shiga cikin ta ba to sai ya tsira na uku na hudu sifarta ta hudu anna awwalaha yakunu hayyinan farko ta kan fara ne a matsayin abu mai sauki daga magana yanzu wannan halin da muke ciki magana akai kuma har yanzu maganar da ake ta yi to amma ba a san inda maganar nan za ta tafi ba shi yasa idan yaƙi ya fara larabawa sukan yi wasu baitota na wani daga cikin mawaƙan jahiliya amru ibn ma'adi yakri yana cewa alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahuli hatta idha ishta'alat wa shabba dhiramuha wallat ajuzan ghayra dhati khalili shamta'a yunkaru lawnuha wa taghayyarat makruhatan lish-shammi wat-taqbili amr ibn ma'di yakrib yace shi yaki farkon farawarsa yakan fara ne a matsayin wata budurwa kyakkyawa wawayen matasa waɗanda ba su da gogayya sai su je kowa yana kaito shi yana cewa tashi ci tashi ci haka yaƙi yake farawa hatta idan ta'alat har lokacin da yaƙin wutarsa za ta ruru wa shabba diramuha sannan wutar ta tashi bal bal bal to daga nan ne fa sai ta juya sai ta zama ba ta da maso kowa sai ya ce ba tashi bacci sai ta bayyana a gare su shamba'a ashe duk farin gashi ne akan ta kaman atafa ta canza ba wanda yake santa sifar fitina ta biyar annaha ka kitsa illailil muslim ai annaha multabisa rikicewa take a kasa gane ya take annabi sallama ya kamanta ta da cewa ka kitsa illailil muslim satakunu fitanun ka kitsa illailil muslim fitinu za su kasance kaman yankin duhun dare idan dare ya tsada to agogon kama sai ka je na baka wasu maganganu kuka yake yi wanda ya saba yi da rana amma da daren nan sai ka ji kawai na faɗa maka wasu maganganu na tsoro to haka fitina take sifarta ta shida annaha kathiratun mutanawwi'a ita fitina ba ɗaya bace yawa gare ta tana da dangogi sannan na bakwai anna laha rahiman yattasilu ba'daha bi ba'd zumunta gare ta idan mutum yana cikin wata fitina ko wata al'umma tana cikin wata fitina to sai wata fitina sai ta ji labari sai ta ce a ai ƴan uwa tana tare da su wane sau da ka nima na samu wajen zama bari in je sai su je sai su haɗe da mutum na cikin fitina ɗaya sai ta zama biyu sai ta zama uku sai ta zama hudu dama kuma an ce yawa gare su danginta yawa gare su yanzu za ku tuno da corona daga fargicin ciwo aka koma fargicin yunwa aka koma fargicin zamantakewa aka koma fargicin addini aka koma ba a sallah sai dai kowa ya sallah a gidansa juma'a sai dai a zo a kalli juna ba juma'a aka zo ranar idi aka ce ba za a yi idi ba kaga yadda fitinar tarƙai daga fitinar ciwo tsoron ciwo don ciwon ma wasu ba su gan shi ba amma sai ta zama wannan fitinar ta gayyato 'yan uwanta aka koma rigima tsakanin talaka da gwamnati sai ga shi talaka suna neman su yi wa gwamnati bore saboda yunwa ita ba ta san kowa ba sifatta ta tabbas annaha zahibatun bil imani awil am ita fitina idan ta zo tafi yadda imani take yi ko ta tafi yadda aminci da tsaro da zaman lafiya da ake da shi sannan na tara annaha rahmatun lil mu'min wa iqabun 'ala al kafir wal fajir idan fitina ta zo mummuni ya anshe ta yayi ladabi a game da ita ya bi shari'a kaman yadda shari'a ta ce ai mu'amala da ita to sai ta zama masa rahma a wajen Allah subhanahu wataala ko ta ci shi to aljanna zai tafi idan kuma Allah ya tsare shi bata ci shi ba ya ci gaba da rayuwa sai ta zama masa darasi na tabbatar da muna da darissa da yawa da muka koya daga corona corona fitina ce Allah ya tsara al'umma daga corona to waɗannan wasu daga cikin siffofi na fitina kenan da take da su guda tara gaban mu ta uku ita ce anwa'ul fitina nau'ukan fitina fitina ga baki ɗaya ta kasu gida biyu akwai alfitanul muta'alliqatu bil iman akwai alfitanul muta'alliqatu bi al'amni akwai fitinun da suke da alaka da imani kai tsaye imani suke tabawa ko su ruguza imani ko su tafiyar da imani ko kuma su raunana shi akwai nau'i na biyu su ne fitinun da su kuma ba imani suke tabawa ba amma suna taba tsaro ne suna taba zaman lafiya suna taba aminci da ɗan adam ya kamata ya zama yana da shi a rayuwarsa fitinu waɗanda suke da alaƙa da imani akwai waɗanda suka kasance fitanu shubuhati da kuma fitanu shahawat akwai fitinu na sha'awa akwai kuma fitinu na shubuha sha'awa son zuciya shubuha jahilci duk fitinu ne shirka fitina ce wacce take koma zuwa ga shubuhat Allah ta'ala ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl ya sake cewa wal fitnatu akbar min al qatl mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa al fitna nan ana nufin shirka shirka ta fi tsanani shirka ta fi tsanani fiye da ne fiye da yaki na biyu daga ciki munafurci fitina ne Allah ta'ala yana cewa walau dukhilat alaihim min aqta'iha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira to wannan fitinar malamai suka ce annifaq ake nufi munafurci sannan kafirci munafurci ne wa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi malamai suka ce nan fitina kafirci ake nufi sannan bid'a kafir bid'a ita ma fitina ce hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da al-imamu darimi ya ruwaito ya ruwaito shi a matsayin marfu'i daga manzo Allah sallama sannan kuma an ruwaito shi a matsayin mawqufi wato maganar sayyiduna abdullahi dan mas'ud abdullahi da yace kaifa antum idza labisatkum fitnatu yaya za ku zama idan fitina ta zama ta lullube ku fassara fitina a nan bida'a bida'a fitina ce bida'a fitina ce wacce take tafiyar da imani ko ta raunana shi aikata zunubai su ma nau'i ne na fitina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni sai Allah ya ce ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafir nan fitina da ake nufi ana nufin aikata zunubai sannan dukiyar mutum da 'ya'yansa su ma fitina ne kamar yadda Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim da da dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ne domin ta sanadiyar su kuka rasa imani annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace alwaladu majbanatun makhbalatun mahzanatu alwaladu da majbanatu yana sa mutum ya zama mai rauni a zuciyarsa a ce aiwa addini aiki sai ya kalli 'ya'yan shi sai ya ƙi taimakon addini ya ce in ya ɗiba ai kuɗin za su ƙari in yaƙi ne lokacin yaƙi na musulunci aka ce a fito an ayyana shi za a je sai ya kalli 'ya'yan shi sai ya fashe da kuka majbana sannan mabhala dukiya na sa ruwa mutum ya ƙi taimakon addini ya ƙi taimakon waɗanda suka cancanta ya taimake su kaga fitina ce ta imani sannan mahzana ɗana jawo wa mutum damuwa damuwa da tashin hankali damuwa da tashin hankalin da za su taɓa imaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil gina wa a'udhu bika min sharri fitnatil faqa haka mazan su ne yake cewa kaga ashe dukiya ma fitina ce kamar yadda qur'anin ya faɗa al-imam al-ghazali rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yana da maganganu da yayi masu kyau a game da fassarar me ake nufi da fitinar dukiya da kuma fitinar ƴaƴa a cikin littafin sa ihya ulumuddin har al-imam ibn hajar sai da ya kwako ya kawo a cikin littafin fathul bari yan uwa babbar fitinar da Allah ya jarrabi wannan al'umman mafi girma da ita Allah kakka kai mu wannan lokacin kuma ka tsare mu ita ce fitinar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace wallahi Allah bai jarrabi yan adam da wata fitinar da ta kai ta dajjal girma ba fitinar da za ta zo ta shafi mai rai ta shafi mara rai hadda mara rai dajjal sai ya fitine shi in Allah bai tsara mutum ba shi yasa manzon sama ranar da zai yi bayani akan dajjal wuni yayi sahabbai suka ce sai dai mutum in yana da bukatar sa ya nemi izinin manzon sama ya tashi amma tun asuba manzon sama ya kafa wa'azi akan dajjal bai gama ba har bayan sallar isha'i yana bayani akan dajjal saboda girman fitilarsa Allah ka tsare mu fitina wacce take da alaka da imani ta ƙarshe ita ce fitnatul ilmi wal qira'a fitinar ilimi da karatun alkur'ani a koyi ilimi ba don Allah ba a yi ilimin bayan an yi shi kuma a rika aiwatar da shi akan son zuciya wannan fitina ce fitinar karatun alkur'ani a haddace a ta shaidana ga sani ga shagala hadisin mu'adu bin jabal radiyallahu anhu mai tsawo da al'imamu abu dawud da waninsa suka ruwaito wanda ya siffanta halin makaranta alƙur'anin ƙarshen zamani a ciki yake bayani akan cewa yara ƙanana za su haddace ƙur'ani mata za su haddace kowa zai haddace alƙur'ani munafiki ma ya haddace mai imani ya haddace har a rika samun makarancin alkur'ani ya rika yin wasu abubuwa don ya jawo hankalin mutane sai ce ah har yanzu ka gaban da mabiya fa ina jin sai na kirkiro musu sabon abu kaza sannan za su bi ni wannan fitina ce yan uwa masu albarka nau'ukan fitina na biyu fitinun da suke tafiyar da tsaro su tafiyar da zaman lafiya su tafiyar da aminci wanda a dunkule ake ce musu al'amnu kuma Allah ta'ala ya haɗa su a wuri ɗaya alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun al-allamatu sa'di yace hada hada al-amnu amun zaman lafiyar da ake nufi zaman lafiyar duniya da zaman lafiyar lahira to akwai fitinin da su idan suka zo zaman lafiya suke tabawa na farko irin wanda muka shiga Allah ya fitar da mu alkhawfu min al'aduwi tsoron abokin gaba abokin gabanka yayi maka yayi kyacewa akan ka yayi alƙawarin narko akan ka kuma ka tabbatar da baka da shirin komai shiri na zahiri wanda duniya yau take kalla idan ka ɗauki ƙasar najeriya ka kalli wannan ƙasar da take barazana ga najeriya to ba ta kai wata jihatta ba waccan ƙasar tana da jihohi sun kai hamsin jihohinta sun kai hamsin ka je ka ganta a map alkharifa kharidatul alam a cikin map ya take jiha ɗaya tata ta fi najeriya girma najeriya ba ta da imkaniyat harbiya kayayyakin yaƙi ba ta da kusa to kaga muna cin alhaufu ke allah subhanahu wata'ala ya kira tsoron abokin gaba a matsayin fitina wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كاغا أن يفتنكم الذين كفروا كاغا فتنة سو داك تسورن أبو كنغابا فتنة شي فتنة ني وجتك تفيدا tsaro da aminci da ɗan adam yake da shi wanda cikin arzikin da Allah subhanahu wata'ala zai wa ɗan adam wallahi babu kamar tsaro domin Allah ya alaƙanta samuwar imani da tsaro annabi ibrahim salam sai da ya addu'ar zaman lafiya ga makka sannan ya addu'ar a aikowa da makka annabi rabbi ji alhada baladan amina rabbi ja'al hadha albalada amina karshe sai ya ce ne wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga sai da ya neman wa garin zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali sannan sai ya ce a aiko musu da manzo na biyu fitinar talauci tana tafiyar da tsaro tana tafiyar da zaman lafiya talauci fitina ne ga can mun faɗa annabi sama yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil faqr fitinar sabani da rikici a tsakanin juna fitina ta rikicin kabilu fitina ta rikicin addini fitina ta rikicin makwabtaka da makamantan waɗannan abubuwa dukkaninsu sukan tafiyar da zaman lafiya al'umma fitina ta Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi al'umma ta musulmi musulmi ya kashe ɗan shi musulmi tana tafiyar da zaman lafiya fitinar mata da fitinar ‘ya'ya da fitinar makwabta dukkaninsu hadisun hudaifa ya tabbatar da cewa fitinu ne waɗannan waɗanda idan akwai su ba za a samu zaman lafiya ba fitinar saki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira saki da fitina iblis hadisin iblis wanda yake aza gadansa a saman ruwa ya kira 'ya'yansa da jikokinsa ya baza su ya ce kowannen ku ya je ya aiki in ya dawo in ɗebe mishi albarkar da dama ba shi da ita to shi ɗan ka ce samun albarka kan ne zai samu su kowanne zai zo ya ce na yi ka za a yi gwale shi sai na ƙarshe zai zo sai ce ya je gidan wane da wane da wane suna zaman lafiya da iyalansu da matansu amma bai gushe ba sai da ya rarraba aurensu sannan da sai ya ce well done well done well done kai ne ka cancanta sai ya ɗauko wannan kambin tsiyar sai ya ɗora masa a kansa ya shafa kansa ya ƙara ɗebe mai albarka to kaga annabi sallama da ya tashi cewa ya ba'asu sarayahu shedan yana aikawa da rundunoninsa in ya aika fayyabtinunan nas sai wannan rundunonin na shedan su fitini mutane sannan fitinar rayuwa wacce manzo Allah sallallahu alaihi ya rika yawaita kullun idan yazo ta hiyarsa ta karshe sai ya roki Allah ya tsare shi Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati adhab jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal waɗannan ababan kullum manzon Allah sallallahu alaihi sallah kowace sallah yayi ta hiyarsa ta karshe sai wannan addu'a at-ta'awudhu min al-ashiya' al-arba'a fitinar rayuwa fitinar mutuwa mutum ya mutu ba akan addini ba ko ya mutu akan bid'a ko ya mutu yana mushriki ko ya mutu yana azzalimi fitinar kabari fitinar azabar jahannama dukkaninsu waɗannan suna tafiyar da zaman lafiyar duniya kuma su tafiyar da zaman lafiyar lahira yan uwa masu albarka gabanmu ta ƙarshe a guje nake ta yi saƙonni ne dama ya kamata ba karatu ake ba na farko shi ne al'ilmu bi an na tabbatar da cewa fitina ƙaddara ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da yadda ya halarci ɗan adam to sai ya fitine shi allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ashe fitina kaddara ce me ake cewa kaddara wani abu da Allah madaukakin sarki ya hukunta sai ya faru ga mutum Allah ya riga ya rubuta Allah ya halicci wannan abin sai ya faru Allah subhanahu wata'ala ya san faruwar wannan abin sannan Allah da ganin damarsa abin zai faru to imani da kaddara na taimakawa mutum a wajen idan fitina ta sauka a gare shi ya samu sassauci so daga alal akalli muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsaye da wannan fitina ta tsaya a iyakar firgicin da al'umma ta shiga a daidai wannan lokacin kuma muna fata Allah ya ban mu da imanin kamar yadda muke roƙonsa ya ban mu da tsaronmu da zaman lafiyarmu wuraren da suke da tashin hankali da tashin tashina Allah ya kawar musu mu kuma da muke zaune cikin zaman lafiya Allah ka ƙara inganta mana zaman lafiyar to mu yadda cewa ƙaddara ce fitina jarabawa ƙaddara ce kuma mu bayin Allah ne kuma Allah yana jarraba bayinsa ne domin ya ce khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sannan ya faɗa mana cewa a hasiban nasu an yi taraku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun sannan ya ce mana latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira ashe jarabawa kaddara ce shi kuma mummuni daga cin arkanul imani sitta akwai al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi abu na farko ce na biyu mu sani dama can Allah ya ba mu labari bayan ya kaddara to ya faɗa mana cewa abokanan gabanmu ba su bacci a game da mu kuma ba za su so mu ba ba za su taɓa mu ba kuma kullum sharri suke ƙulla mana kuma kullum suna nan suna shirya mana makirci da kisisina suna nan suna shirya mana ba su bacci duka hanyoyin da suke bi na siyaƙe mu ba su da iyaka ‘yan uwa suna mana alghazul fiki suna mana alghazul maddi suna mana alghazul iktisadi suna mana alghazul ta'alimi suna mana alghazul fikir suna mana alghazul akhlaqi alghazul bi jami'i anwa'ihi suna yaƙar mu ta tunaninmu tuntuni suka gama yaƙan mu ta tunaninmu musulmi za ka samu amma kwata-kwata ba musulunci a cikin zuciya shi da can ba mu da wannan da yawa a ƙasashenmu amma irin ƙasashen laraba su aka gama da su irin su masa da irin su siriya da makamantansu waɗanda aka fi da su lebanon lokacin da turawa suka shiga waɗannan ƙasashen musamman ƙasar masar sun samu bayan allah mutanen kirki lokacin da za a yi albi'isatul ilmiyatul ula za a aika da ɗalibai a ba scholarship a faransa aka zaɓo irin su ɗa hussein da makamantansu akwai wani babban malami bawan allah ana ce masa sa'ad zaglul basha cikin malaman azhar aka zaɓo shi aka ce to ya raka su domin kula da tarbiyyarsu wallahi da ya dawo ya fi su lalacewa shi ya bikin kona hijabi a alƙahira matar shi ita ta yaga hijabi ta jefa a ciki a ƙasa aka ƙasta wa hijabi wuta sa'ad zaglul basha to kaga algazul fikir su sa ka kaƙi abinka kaƙi yarenka yarenka da Allah ya halitta maka ka rena kanka a game da shi ka riƙa jin yarenka banza ne nasu shi ne daidai yanzu mutum zai zo ya ta kwaɗi a hausa ba wanda ya damu amma da wani ya yi kuskure a turancin ingilishi to sai an yi istighfari sai an ta neman gafara wanda bai iya turanci ba jahili ne amma wanda bai iya larabci ba ba komai a ƙasashen larabawa yaro ya taso a gidansu bai iya fulatanci ba bai iya yarbanci ba bai iya hausa ba ba komai amma in ya iya bai iya turanci ba da matsala wadar ka zuwa fikiri an gama da kai me rage maka wasu lugatan ya haƙƙula hassiyanu fa inna mazahirar umamin bayanu wa kana sha'abu laisa lahu lisanu da'ifan fi mawaqinihi madina baka da yaranka alghazul fikr alghazul alghazul maddi makamai alghazul akhlaqi jefo mana abubuwan da za su lalata dabi'un ƴaƴanmu dabi'un matasa tsaraici ya zama ba wani abu bane bayyana tsaraici ba komai talla alfasha ba komai bace yanzu idan mutum yana son ya trendin sai ya zama mai alfasha mai yada batsa batsar baki batsai mace ta rika bayyana jikinta to daga nan sai ta yi trendin duk wannan an riga an gama mana kuma wanda aka masa irin wannan yakin don an zo da makami ne za a mishi ai karasa shi kawai za a yi an gama da kai dama tintin saboda ne fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisanihi an bata maka harshenka an bata maka zuciyarka zuciyarka ba ta da tsarki harshenka bai da tsarki to me rage ayi da kai shikenan gangan jiki to mu sani cewa dama abokanan gabanmu suna nan za su ci gaba da yakan mu لا تت يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا بس تبين سسوچي su gaza a wajen saman muku da makirci da cutar da ku ba waddu ma anittum kullum burinsu shine ku shawiya ku shawa min al'ana'i kenan waddu ma anittum sun so an tuznibu wa ta'simu ku zama cikin zinubi kuke min al'ana zalika liman khashiya al'anata minkum shine waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba ta bayyana daga bakunansu wama tukhfi suduruhum akbar amma abinda suka boye a zuciyarsu wallahi yafi girma قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤه وإن تصبكم وإن, وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط أبو كانن غابن mu farin cikin su shine su gamma a wahala shi yasa hatta tarihin mu sai da suka bata me yasa da bature ya tashi zai yi bayanin asalin dan adam cewa biri ne me yasa bai ce daga ingila aka fara samun shi ba yace daga tanzania aka fara samun shi so da ba sa kaunan mu to mu san da wannan dama abokanan gabanmu ne suna nan ba mamaki duk abin da suka fai wannan ladabi ne idan ka san dama wani na ka sai ya bayyana wani abu na ƙiyayya za ka yi mamaki za ka samu natsuwa dama nafsatu masdurin ne mai mura ne kaki ya zubar da majina yi laifi so kake bata a zuciyar shi abu na uku shine tarku tamannin liqa musulmi idan idan fitina ya hangota to baya fatan ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiyata kakku fatan ku hadu da abokanan gaba shi yasa hatta yakin da Allah madaukakin sarki ya umarci mummune su idan ya karbi yakin mummune suka huta sai ya ce waqafallahu al-mu'minina al-qital Allah ya anshe yaƙi ya wadatar da mummunai ya hutar da su daga yaƙi ba sai sun yaƙi ba so daga duk abin da za a yi ba sai an yaƙi ba to wannan abin ya fi yaƙi amfani shi ne asali shi yasa malamanmu suke da ƙa'ida suke cewa al'aslu fil islami silmu lal harbi asali musulunci zaman lafiya ne ba yaƙi ba لأن الإسلام لا يخوض في الحرب إلا ضرورة Allah haka ya ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum so daga ba a fatan yaki dan uwa Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan maganganu da wancan mutumin yayi su zama ba da gaske bane Allah subhanahu wataala ya tsara wannan al'umma ladabi na uku kenan ladabi na hudu shine kaful lisani anil qawli bima la bima la yu'lam musulmi ya kama bakinsa bima la yu'lam a cikin abin da ba a sani ba shi shi kenan an ya kuffa lisanahu amma la ya'lam ya kama bakinsa abin da bai sani bai kama bakin shi ya shu Allah ta'ala haka ya bamu umarni dama wala taqfu ma laysa laka bihi ilm shi yasa na manta in yi shimfida ba na zo nan in zo na muku ni bayanin me ya sabubban kawo yaki ba na America ko kaza da waye da waye shi yasa har sunanta ma na ki faɗi sai yanzu a'a ladubban musulmi a lokacin fitina shine bayani waɗanda ake neman su bayani za mu faɗe su a gaba yanzu ba da daɗewa ba manzo Allah sama ya umarce mu cewa idan fitina ta zo ya ce kuffa lisanak ka kama bakinka zamanin fitina wal yas'aka baituk ka zauna a gidanka wal tabki ala khati'atik kai kuka game da zanubanka domin daga cin abin da ke jawo fitina akwai zunubi zunubai suka yi yawa sai Allah ya jarabe mu ladabi na biyar a ta'awilu ala ahli zikir komawa zuwa ga masana idan fitina ta zo a koma zuwa ga masana yanzu waɗannan matsalolin na jawaban da shi wannan mutumin ya yi to a samu masana ahli zikir su ne suke da ikon da za su yi bayani a wasu bayanai da na yi guda biyu a wasu darussa da na gabatar ni a fahimta ta waɗanda suka cancanta su bayani a game da waɗannan wannan halin da ake ciki su riƙa yi wa mutane bayani ko in har ka damu sai ka ji fassarar waɗannan abubuwan da suke faruwa to ka nemi mutum uku mutum na farko shine jami'an tsaro jami'an tsaron kuma waɗanda suka fi su ne na farin kaya da sauran manya-manyan jami'an tsaro waɗanda suke da bincike da kuma waɗanda suke bincike akan harkokin tsaro amma ba jami'an tsaro ba ne za ka samu wasu kamfanona suna da su to waɗannan su ne na farko ahalul zikir waɗanda ya kamata a koma wajensu si fashin baƙi a bassu su ne kamata si bayani akan wannan abu abu na biyu na biyu su ne masana harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa wato international lawyers da kuma masanan international relations malaman jami'a waɗanda aka ware wannan tsangayar abinda ake koyar da ɗalibai kenan na ukunsu su ne malaman addini su ma malaman addinin ba duka ba kowane malamin addini ya cancanta wannan bayanin ba su kansu malaman addinin a babi na shawara wasu batutuwan idan za su yi wa mutane in har za su buɗe bayanai to ya kamata su koma wajen waɗancan su samu bayanai daga gare su sannan su ba su domin ba kowane malamin addini ba ne yake da binciken da waɗancan suke da shi akwai malamin addinin da za ka samu allah ya ba shi irin wannan damar yana da bincike kila ma ya taba halartar wata makaranta wadda take koyar da irin waɗannan bincike-binciken to ba laifi zai iya bayani a kai in an san shi ya bayani a kan haka amma irin malamin da zai hau mimbari ya zazzaga ya faɗi sunan wane ya zaga ya faɗi sunan ƙasa ya zaga wallahi wannan bayi da wani amfani za ku gama kabbara amma ba za ta muku amfani ba ba wanda ya sa ku dama wuce gona da iri ne an ban labari wani limami a hudu basa da ya yi cewa wai shege kafasa ina da dabi a cikin wannan magana shege kafasa ta waye shegen ai ba zai fasa ba shi kafiri ne ba ma wannan kalmar ba so daga ana bukatar a natsar da mutane ne ba a ziga su ba a dawo da hankulansu ba a tafiyar musu da hankali ba a natsar da su ba a ƙara hargita su ba saboda haka ladabi na biyar shine komawa zuwa ga malamai masana idan har kana buƙatar sai ka ji wani bayani ba bayanan 'yan social media ƙwararru a harkar tsaro da hudar diflomasiyya al'amuran ƙasa da ƙasa su ne suka cancanta a bar su su yi bayani kan waɗannan abubuwa kuma na tabbatar da duk wani masani idan ya zo yana fito maka da dalilai da yake hanga na waɗannan furce-furce da wannan mutumi ya yi to za ka ji kana gamsuwa a cikin zuciyarka saɓanin wanda zai zo kawai firzar da kawai abin da ƙwaƙwalwar shi ta bashi ba bincike akwai bambanci sannan su ne ya kamata su yi mana bayani idan har wani abu wani iyadu billah Allah ka tsare zai iya faruwa to a tarihin inda waɗannan wannan ƙasar ta shiga ta je ta yi irin waɗannan abubuwa ya ya kamata mu mu yi a ɓangaren zamantakewar rayuwa ba ta ɓangaren addini ba yanzu muna faɗin abin da ya kamata mutum ya yi ne a addinanci to sauran waɗancan abubuwan kuma na wanda mataki ya kamata a ɗauka to su waɗannan su ya kamata a koma a gare su su mana bayanin da ya kamata a yi na shida adamu sukuriyyaci wani stihza'i bil waqi'a idan fitina ta zo ba a mai da ita ta zama abar wasa malam Allah ya saka masa da alkhairi a cikin shimfidar da yayi idan mutum yana bibiyar kafafen sada zumunta yana kallon abin da matasa suke yi da wasu ma har suna da shekaru wallahi abin zai tayar ma da mutum hankali yadda suka ɗauki wannan abin a matsayin wani abin wargi kaga wani ya zo da kwari da baka ya ce wai duk abin da za a jefa wannan kwarin kawai zai wannan wannan wannan wannan kawai wannan kibau din nasa kawai zai jefa kaga wasu matsafa waɗanda su kansu ba su san ciwon kansu ba sun fito suna wasu abubuwa 'yan dirama su fito suna maganganu hakkarin maganganu fa yanzu ake kirkirowa ta sanadiyar wannan ba haka ake mu'amala da fitina ba ana mu'amala da fitina ne wajen komawa ga Allah subhanahu wata'ala da kaskantar da kai ga Allah ladabi na gaba shine addu'a makamu da yafi kowane makami ke wallahi addu'a nafi'un lima waqa'a wa ma lam yaqa' wa ma sai ƙau addu'a tana maganin abin da ya riga ya afku a baya kuma ce maganin abin da yake afkuwa yanzu kuma in abu zai afku addu'a na mai da shi annabi sallallahu alaihi hadisi ingantacce yace la yaruddu alqadra illa addu'a waccan qaddara to addu'a na tunkuɗe ta annabi sallallahu alaihi yace da qaddara da addu'a suna haduwa fa ya'talija sai su kaddamba da juna ƙarshe addu'a sai ta zama ta danna qaddara abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta zai faru sai Allah subhanahu wataala dama a iliminsa ya sa wa wannan kaddara shar'i in an yi addu'a ba za ta afku ba to shi kenan sai kaga wannan kaddarar ta tafi muna kyautata wa Allah zato haka Allah zai mana so daga kowa ya tsarkake zuciyarsa mu yi addu'a ɗaiɗaikunmu سحام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء متاشدة الدري الله تعالى ينا سقوة سمة آية إذن دري يكي سورا كشي لا يتكم أكو الفجر يكيتو Allah da kansa yake tambaya ina mai bukata in biya masa ina mai roko in amsa masa ina mai tambayar amsa in biya masa bukatarsa mu yi addu'a alƙunuti idan malamai sun ba da fatawa cewa a fara alƙunuti mu fara alƙunuti a masallatanmu alƙunuti ba wai allahun mahadina fi man hadaita ba a'a addu'ar halin da ake ciki kawai za a yi in aka ɗago daga ruku'u shi kenan sai a yi wannan addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma aminna fi watsanina a yi wa annabi sallama salati a yi sujada shi ke nan ba Allahumma hajina ba Allahumma hajina wannan ta azumi ce kai ta ta sallar dare ce ba Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ba wannan kuma ta malikiya ce ta asubahi addu'ar halin da ake ciki domin a wannan ana kwabawa ba Allahumma hajina fi man hadita ake yi ba sau daga in liman wani limami bai san yadda zai yi bai tambayi wani sai a taimaka masa a faɗa masa ba gazawa a ciki abu na ladabi na ladabi na ladabi na tabbas shi ne ko? to akwai saurara mali ladabi na tabbas a guguje tuba tuban gaske amma ka san lokacin da ka ban ba zai ishe ni ba da gangan ka ba yawwa minti 45 ka ce in yi magana kan fitina ai shi ma nau'i ne na fitina Allah ya tsari Allah ya fi mana tuba tuba komawa ga Allah yan uwa mu yawaita istighfar mu daina zunuban da muke da gaɓoɓinmu zunubin ido zunubin baki zunubin kunne zunubin hannu zunubin ƙafa zunubin al'aura duk mu daina mu tuba ga Allah sannan mu juya kyamuna nasu koma kyawawa sannan mu nisanci wajen sabon Allah mu rabu da miyagun abokanai mu koma ga Allah subhanahu wataala na tara mu yawaita ibada annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yace al ibadatu fil harji ka hijiratin ilayya idan aka shiga fitinar yaki to a yawaita ibada wannan ibada kamar mutum ya hijira ne ladan da za a bashi sau daga idan fitina ta zo ana son a yawaita ibada ladabi na goma shine mu daina gazgata labaran ƙarya kawai wani ya zo ya kirkiro wani labari shi kenan sai a ce ai ga sanin ma har sun sauka a kaza ba daidai ba ne wannan sannan na sha ɗaya shi ne mu tabbata mu tabbata a zuciyarmu cewa duk abin da zai faru da mu da izinin Allah kowane iri ne za mu karɓe shi mu yawaita ambatan Allah zikiri bayan addu'a bayan addu'a ne yawaita zikiri a zikirul mutlaq da a zikirul muƙayyad duk mu yawaita yi zikirul munasabat mu yawaita yi mu zama kuma masu juriya asabu kenan sannan kuma mu nisanci yawan surutu saɓani da rigima Allah ta'ala ya haɗa su ce ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'annakum tuflihu wa atiiu Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin sannan kan ne jiji da kai mu ce mun isa kamar yadda wadancan suke yi masu kwari da baka ba mu isa ba mu fada a gaban Allah ni tawadu ga Allah madaukakin sarki wala takunu kal ladina kharaju min bat'aban wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah kan mu zama irin wannan mu zama masu tawadu yan uwa Allah subhanahu wataala ya tsare mu kowa ya kwantar da hankalinsa ya je ya ci gaba da addu'a mu ci gaba da ambatan Allah abinda muka mallaka kenan wallahi ba mu da shawarar da zamu ba gwamnati an bata kuma tana da waɗanda suke bata Allah ya sa ta ji Allah ya sa ta gane Allah ya sa ta yi aiki da abin da ake bata tana da jami'an tsaro tana da ƙwararru tana da masu bincike sun ishe ta sannan wasu malamai iyayenmu da yayyinmu waɗanda suna da kusanci da ita kila sun ba ta shawara to muna ba ta shawara ta yi aiki wani shawara da za mu ba ta kenan ta yi aiki da waɗannan shawarin da mutanen kirki suke ba ta Allah shi kyauta Allah ka tabbatar da mu ka amintar da mu ya Allah duk abin da muke jin tsoro ka kawar mana ya Allah ka tabbatar da alkhairi a cikin wannan ƙasa ka tserar da mu muna da makaranta alkur'ani yara da manya da ƙanana muna da masu bauta masu tashi da daddare su sallah muna da masu sadaka muna da mutanen kirki ya Allah madaukakin sarki ba dan mu ba ya Allah subhanahu wataala ka taimake mu ka kalli zukatan waɗannan bayina ka masu tsarkake imani a gare ka ya Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga wannan tsoro da muke ciki ka amintar da mu ka kawo mana da fitina wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh